أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ولا تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وقبلنا بها جميع الحاجات وذكرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة والظلمات وبعد وهو مسلمين متتابع أدواء من مسلات الجمعة وفرولتي نائما سلم إلى تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ودي الله سبحانه وتعالى ya samu wannan rana ta juma'a ranar sha biyu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi daidai da sha bakwai ga watan biyar 2019 muna cikin tafsirin suratul juma'a insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya Allah ya karbi ibadunmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ɗauke mana dukkan fitinu da damoyi da ƙasanmu da garuruwanmu jiharmu cikin gidajen iyalanmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata yan uwa mu kula da addu'o'i musamman saboda halin da ƙasar nan take ciki yanayin da muka tsinci kanmu mu yawaita hasbunan lawa wa nuna wakil mu yawaita la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mu yawaita ayatul kursi da laqad ja'akum akan wayannan balagoi Allah da mana maganin wannan ayoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske wajen neman tsari daga fitinoni irin waɗannan Allah ya mana maganin dukkan wata fitina barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أمان مدفسر آية فرقوكو هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم الله سبحانه وتعالى shine wanda ya aiko wa waɗanda suke ummiyai wato mutumin da yadda mahaifiyarsa ta haife shi bai canja ba a wajen abin da ya shafi ilimi shi ake cewa ummi yana nan a irin yanayin mahaifiyarsa da suka ta haife shi wato shine ake fassara shi da cewa wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shine ummi shi Allah subhanahu wata'ala shine ya aikowa ummiyai wato larabawa na jaziratul arab larabawan makka da kuma madina sauran gurare a cikin su aka samu manzon Allah sallallahu alaihi ba ana nufin su kadai aka yi ma'aika ba a hikimar Allah subhanahu wata'ala ya taso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri saboda wata hikima da malamai suka yi nazarin ta amma ga shi shi manzon sallallahu alaihi wasallam ni ne amma kuma ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin alqur'ani na aka ce maka ummi to an zage ka ne an ce ma jahili amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa ummi an yabe shi haka Allah ya ga dama ya zama saboda wata wata hikima eh ma kunta tadri man kitabu wannan iman to da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance malami ne mai ilimi mai zurfin ilimi wada kafirai abinda suke faɗa game da manzon Allah zai zama gaskiya sai ai ya yawo ne ya je Sham ya je Misra ya je Iraki ya je Yaman ya je ina ya tattaro ilmomi shine ya zo ya kirkiro nashi addini sai Allah subhanahu wataala ya sa babu wani wuri da ya je wanda wurin wuri ne na dubbin ilimi dan tafiyan da aka yi da shi a lokacin ma mafi yawanci bai balaga ba balle a ce ya je ya zauna ya samu wani zama a wata ƙasa ya koyi ilimi wannan kuma tafiya da ya na fatauci na ɗan ƙanƙanin lokaci ne ba zai kai har mutum ya je ya zauna ya koyi ilimi a ɗan fataucin zuwa a dawo na ɗan kwanaki ba shine Allah subhanahu wata'ala ya yi shi haka saboda ya zamanto mu'jiza kasancewarsa ummi mu'jiza ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai iya rubutu baya iya karatu amma ya zo da ilimi mai zurfin gaske wanda har yau duniya tana neman warware wasu rumuz na cikin alkur'ani har yanzu bata gama warware rumuz na cikin alkur'ani an dai gama gane ma'anoninsa da komai kuma da fassarorinsa da hukunce-hukuncensa da sauransu amma har yau kullum latan fado a ja'ibu ababen mamakin alkur'ani ba sa ba sa kare kuma ya zama ya gagari zakakuran masu ilimi na zamaninsa zo da irin wannan ilimi da ya zo da shi to ai wannan aya ya talu alayhim ayat yana karanta musu ayoyin Allah da yakinin yana tsarkake su daga kafirci yana tsarkake zuciyarsu daga dauda na wato afatun nafs aibobin rai wa yu'allimuhum alkitaba yana ilmantar da su wannan littafi alqur'ani wal hikmata yana ilmantar da su hukunce-hukuncen shari'a ko kuma ka ce sunna domin aya sunna ana kiranta hikima saboda ita ce fassaran alqur'ani da ita sunna hiya allati tufassiru alqur'an alqur'an awwalan alqur'an yufassiru alqur'an wasu ayoyi suna fassara wasu ayoyi ana son fassaran wasu ayoyi sai a duba wasu ayoyi sai su fassara wasu ayoyi ka'idan matakai-matakai na tafsiri kenan wajibi ne ga malamin tafsiri ya fara fassara qur'ani da alqur'ani sai in bai samu ayan da ta fassara wannan aya ba sannan ya je kan tafsirin qur'ani da sunna a je fassara alqur'ani da sunna daga nan kuma sai tafsirin qur'ani da tafsirin salaf salih fassara qur'ani da abinda a kamar sahabbai da tabi'ai tabi ustadi da suka fassara shi da shi kafin a koma tsuran abin da ya shafi larabci to haka ake yi kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake haka ne nace afala tadabbarun alquran tadabburin qur'ani shine in ka dubi wannan iya dabbaru ayati ita tadabiri wannan aya ka duba ko akwai wasu sauran ayoyi wanda suka yi mutakala da ita wanda suka fassara to kuma fassara cewa alqur'ani manzo Allah yana fassara shi abin da ya fassara shi da shi shine sunna shine Allah subhanahu wata'ala yace fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu idan mun karanta maka alqur'ani kai dai ka ji karatun ka rike bayanin mu za mu maka ilhaman sa shine thumma inna alaina bayanahu to bayanin nan da aka yi manzon Allah ilhama shine ya fassara bayani ko kaulan ko fi'ilan ko tasarira kuma wannan shine ake cewa sunna din tafsirul qur'an ko kuma bayanin qur'ani kaulan zama zalla ce ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza sunna kauliya ce au fi'ilan ko ya aikata ce ga yanda ake kallo kamar aikumuni usalli khudu anni manasikakum to irin wannan shine tafsirul qur'ani fi'lan wannan ita ce ake kira sunna al-fi'liya ko kuma al'ummansa sahabbansa su aikata wasu abubuwa a dawo gurinsa a tambaye shi su tabbatar da wannan abun daidai ne wannan ita ce tafsirul qur'ani taqriran ko kuma a sunna at-taqririyya sunna na tabbatarwa ko kuma in an zo kuma sunna tana iya zuwa ta tafi gida shida ana kuma tafiya zuwa gida tara domin sunnan akwai sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai sunnatin sahaba akwai sunnatin tabi'i duk kuma ana lissafa su a matsayin sunna kowace sunnar kuma tana da kauli da fi'ilin taqrir إذا كان اللفظ من المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا ليه وكما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم قوة كريم سنة الرسول كيما هي سنة الصحابة دليل انت إذا شيء من عند منظور صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سيتي وسنة الخلفاء الراشدين sunan sahaba ita ma ana considering inda ana daukan ta da muhimmanci kuma akwai qaulul sahabi akwai fi'ilul sahabi akwai taqrirul sahabi kuma duk abubuwan su akwai kuma sunnatu tabi'in wannan sunan sahabbai sunan manzo Allah shi ne ta hadithul marfu sunan sahabbai shine al-hadithul mawqu sunan tabi'ai shine al-hadithul maqfu to abinda tabi'ai suka yi shi ma ana ruwaito shi tsaunan wa fi'lan wa tadriran kaga shi ma uku so ga dauko uku uku so uku gida tara so an gane sai dai kuma dama kowa ya san sunnan manzo Allah au abin nan alhadith marfu shi ne babba shi ne mafi karfi akan alhadith almawquf da hadith almawquf wa hadith maqtu an gane na'am ويزكيهم yana tsarkake zuciyarsu ya ilmin kitaba ya ilmantar da su Qur'ani wal hikima da fassaran Qur'ani ga hikiman da Allah subhanahu wata'ala ya kawo manzon Allah cikin ummiye a shi addini sanan dinka an Allah subhanahu wata'ala ya raba sanan din gida ya zama gida ya dalilin da sai aka kace sai aka tun daga kan annabi ibrahim inna ibrahim kan ummata annabi ibrahim ne al'umma ne shi kaɗan sama al'umma dukkan annabawa na sun biya ta so ne daga kan annabi ibrahim alayhi salam khalilu rahman to farko annabi ibrahim bai samu haihuwa da wuri ba kamar yadda muka sani sai da ya yi sadaka da hajar hajar ta haifi annabi ma'i daga baya sakamakon alayyar da tsara ta kai da sauran har kuma muka ji labarin mala'iku da aka turo za su je wajen annabi lutu suka ji ta wajen annabi ibrahim a wasafi karfa bakar na habi isaka min wala ishaqa yaqub to shi bangaren ishaqa sai shi ya fara fadada bangaren ismail haihuwa da ake lura da ita tana ganin kamar hankali na ake lura da ita kuma a kasarorin mai jirgo da ayyukan sauran kuma tana ganin kamar zai zama da ɗan damuwa har Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci Annabi Ibrahim da ya ɗauke tsarin daga nan yankin Iraki a saboda ita yankin da zai rasu Arab aka kawo ta Makka a dole Annabi Ismail wani kaji ka ba a jirga wa tarihi kuke yi wasu ƙasa zai ko dalilin da yake nan an kawo Annabi Ismail ɗakin ka'aba ma'anan shi ne haru a bayan ya ɗan girma a tattuwa a nan ibrahim ya zuwa har ke yanka shi ya gune da ini a rasin wannan da ini a gwaru an girma da tara a na ya abu kalmar kuma da shi ne insha Allah da faru lamma akalma a kallon hujjari ana da yana ya ibrahim a tsarkakar ruwa daga wannan ya zama alzabihu al-muqadda wanda aka kace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa na bujati hadis ka kace da rabo bayan wannan ya da sunan jama'a karamin da Allah ya wa Annabi Isma'il kenan malokacin da ya girma mun ji dukkan aurensa da yadda babansa ya tare da shigar babban har kuma zuwa yadda ya samu matar da ta dace da shi kuma daga nan ne Ibrahim ya zo a kai maganar gina ɗakin Ka'aba sake gina sake gina ɗakin Ka'aba wani da ko Ibrahim tsawai da yana mai ko kuma to nan tarihi sai zuriya suke iya tafiya amma ba ba annabawa ba kan kuwa bayan da aka ɗauki annabi Ismail sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa tsarin da ba ana domin wani da ta shafu Allah ya yi wa annabi Ibrahim sha cewa zai da ɗan hak hak dan sendiri pada diri kami yang ini pada kelambar juga. Tetapi saya dengan kata kita ini adalah yang kita ada di wajib ada hak orang hak aku lima aku wala aku dengan cinta izinkan lebih banyak daga cikinsa an lafta da kaya aka samu akwai waɗannan ‘ya'yan annabi ya kuma nan waɗanda goma nan da suka gwamnati annabi yi shi kuma annabi yi sun gashi da ɗan uwan duniya a gaban goma sha biyu فجر منه اثنتا عشرة عينا هذا في يقولون في هذا الحاجة وحتى في ليه عدد كائن النبي هو اللي كل أناس مكانهم هو اللي فيها كنتم ليس هم لا أموال الجنة لا أموال الجنة وتقول هو المكان الذي ليس أعطيتكم من ذلك الأشياء في أسماء الله الغيبية kowa da sirrinsa kasancewar wannan da kai da wani da wani ya'yan wani ne ba su zai sa su zama daidai ba su kuma abin da suke so ne su zama daidai kuma zai manya abubuwa da zama tare da su shi kuma Allah sirrin babban sirrin ya ba wa annabi shi ne ya zama mutane cikin kowa da sirrin kowa da sirrin ya tsada Allah ya الذين أحاولوا ما أنفسهم قوة الجزء الله يدعو سبحانه يقولون الدنيا الذي يتبع به فيقول كم كان ويقول كم كان ويقول على وحيد ولذا لن أتسم أن بواجه هذه أن بواجه الذي وإن رسول بني إسرائيل وإن كان رسول بني إسرائيل إسرائيل من الذي يعقوب شنو إسرائيل شنو أنت تمسك إسرائيل su ne suka zo bayan annabi lokacin ya samu shi ya tafiyar da su yi su lullulan su Allah bai rufa ba da lokacin ya zo ya samu mulkin Misra ya ta kawo daga kasar Kan'ana kawo ta zauna a Misra su ne kuma sai ta yawa har aka zo a cikin aka samu masu annabi annabi Musa ya zo karɓar su daga hannun Fir'auna dan haka a cikin su an samu su annabi dawo su annabi yu yakun annabi sulaiman da sauran suka cikin wannan kwamfan ne duk rigimar da ake sai yahudawa da nuna isra'i da yahudawa da nuna isra'i da ɓangaren annabi ibrahim ne na ɓangaren ha wanda iya da shi to ɓangaren ya zo ya lalata har aka zo aka yi annabi isa ya wuda ta kuma ta hasara ta da ita ce da Allah ya ɗauke duk dai abubuwan da ya kai ko sun gurɓata wannan layi na zuriya ne to shi kuma annabi annabi Isma'il an kai ku wurin aika dole wurin da rage da babu wani wanda ya ce ya shiga wurin addinan ma ba su shiga ba a ji an kana su ba a shigar da firman sallar wurin ba ba a shigar da ake yi wurin ba ba a shigar da ilmomi wurin zama wurare wurin ba sai zama wurin wani rizab ne Allah ta fara wata alayi na wasu mutane kuma ya mutu kurere suka zama masu fara sun iya fara sun sahara kuma ga su da duniya kuma ga su da makarar al'ala kuma ga su da abubuwa da na jikoki na gari rikon amana zumunta kiyaye ga gaskiya ga sunan to duk an yi rubuta cikin waɗanda za su iya ɗaukar wannan haku to duk da wannan zai ce ya kai to shi ne sai Allah ya kullo da shi an nafsa da kullo ta wani da yake na annabi ba da haka dukkan jikokin annabi ba ne rage ne na annabi ba mu kuma jin labarin cewa ai a ƙarshe za a zula ne da ƙarshe kuma da ɗauka daga larabawa ba ko da da zuriyar na ne na ne da ne da wani zuriyar da ke na iya zuwa a kan da ke ba. An gani? Don haka sai suka ɗaɗɗauko zuriyar manya-manyan malaman ba da ya kai bane manya-manyan malaman su ne su ɗabarun zaɓaɓɓu suka ɗebo zuriyar suka zo suka zauna a wajen da suka da an mutu ake musulun da ke zuwa kowai na bayyana annabi karɓar ba su amma su a tunanin su za ka yi su tunanin su ke su ne za ka yi ba su kuma Allah ya san su sanar da ba wannan sanar da ya lana da haka a cikin za ka kawo kuma annabi wanda zai zama hanifan muslim sun kamar asalin annabi Ibrahim ya ɗauko daga asalin wancan da yake na annabi Ibrahim ba da gare da su ke sai ran hanifa musulma kima annabi Ibrahim hanifa musulma kuma addinin ma hanafiya wanda take da alaka ka tare da annabi Ibrahim ba da hanifa wannan zagaye kan annabi wannan shi ne yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mutum domin a cikin mutanen da ba su ma samu wani ilimi irin na outside wanda zai zo ya gurɓata musu tunanin na wani kanu duk da dai sun kasance ne ƙabu kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani ba san addini ba wancan sanadiyanci ya lalace ya tsufa ba a san yadda yake ba ba a gane asalinsa ba da tukutansa ba sai suka ci gaba da gaba da bautan gumaka kawai na shi ne fatan nasu mabayyani na
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين دوتكما wanda za su zo daga baya minhum daga cikin lamma yalhaqu bihim ba su risku da waɗancan ba wato sahabbai kenan aka ce wanda za su zo bayan su ne ko dai ƙananan sahabbai ko kuma a ce musu tabi'ai kuma Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah cikin kamar yadda aiko cikin asalin umiyai larabawan makka na jahiliya suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama sahabbai da kuma wanda suka zo yin hijira cikin su a Madina suka zama sahabbai waɗancan muhajiruna waɗannan ansaru to haka kuma wasu ƴaƴan su ne asirin da minhu kuma ba su samu zama kamar matsayin su ba lamma yana kudin ba ba su haɗu ba su haɗu ba amma ma'ana ba su kai matsayin waɗancan ba a wajen daraja wajen riko wannan addini da ɗauko wannan addini wa huwa al-azizu Allah shine mabwayi al-hakimu wanda yake mai hikima na'am ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم ما لا يتي هو العزيز الحكيم أي في ملكي وسلطه wannan aiki da yanda ya waya ya yanda ya ko don buwaye ya yake abin da ya ga dama ba mai ce masa la yusalu amma ya fa'alu wa hum yusalun sannan kuma alhakimu karfe kwanci ne waye a akwai shi hikimar sa da ya sa ya yi irin ya irin wannan sabon tsari shi ya san abin da yake nufi da wannan sabon tsari sannan har yanzu kuma ya sake cewa wannan aya tana nuna misdaki fasalan tana cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairul ummati awwaluha wa akhiruha wa fil wasatil qadar yayin al'umma na na farkon ma iya cewa karni na daya zuwa na biyu zuwa na uku su ne yayin al'umma wa akhiruha da na karshen su ne la'alla daga bayanan mahali ko kuma kafin bayanan mahali ko tare tare da ya bayyana sa zuwa karshe wakil kadar wakil wakil kadar a tsakiya kuma akwai gurbata ko mu ne muke ciki ko kuma kafin mu ne lokacin da aka samu irin tura mun ji da saka suka yi da addini addinin babu kan gado gashi nan dai abubuwa suka lalace duniyar ta zama musulmi ma ga baki daya an bai da su wani iri domin ko da ce wa rabbi Allah an aya abin da yake samu duniyar ke shi yasa ya zama mutum zai zuwa kan kar ko ka ko ko saboda ya riga ya zo an ɓata mutane da martusanci an ɓata su da jari zuciya an ɓata su da menene ya zo ya ta kokari lokacin da aka mayar wa kowa yanki aka ce an babba su yanki to an babba mu yanki amma ya riga an koya mana dabi'a da tarbiyya da tunani irin na wanda suka mana mulkin mallaka shi kuma yake bai ga hutu ba dan haka ya kare yawan ko ka zimban ko ka ja a kadimu ruwani lakal asfar wa ala duka wannan menene abu muridan bari linusrat dini wa urud lidil jadid misala kuma yau ma na biliyon au da nemi wa markatun bimuhan alayhi bimuhan ilayhi kalli an fadara yana nuna ɓata wannan tunani da markasanci da abin da lenin ya zo ya yaɗa da abin da napoleon ya zo ya yaɗa duk ke mayar da mutane kan tunani kitabu lillahi al-jalil jalalu kadimu wa bayyana la yawmu zawala kalamu fa kalmamu jaharan wa yatadakkaru فابدأ بعد هذا كل قيل وقال تمسك بأديان النبي متابعا مظاهره والمودسات حرام أي da ya ce shi ya zama da shi kan misali ko ina ko kana da ko ba ka misali da shi dan shi kai da su da shi da su ya aka yi wannan ba da shi Allah shi ne shi ke da aka aka ne da aka kuma farkon farkon Ireland ina ne Faransa ina fiye da shiga ya sai ba a ji wasu sun wannan ba kawai sai su ke da ɗebo wasu karamomi su yi ta magana a kai ba san wannan aikin ke hakan ma'anarsa na gamsu zamanin din ba to shi ne ya sake dawo da mutane kan hanya daga asu har wajen amurka ya dawo da mu kan hanya muka san menene addini addini ba to me yiwa daga lokacin da kuma har zuwa ruhul mahadi ka zo farkawa ta wuce yawwa a sannan da karatu ma ga ne da zai da yanzu ce to yi kokari ba a yi ana rufe da abin da aka yake ko da shi mu rubu da zarurkan mu mu yi allo mu koya wa yaran karatu su yi komin sun hau ko da su suna a yi musu lafiya abin da ake koya ya yi jiri kan nan ma akwai alimin babu akwai da kuma Allah da Rahman daga cikin yanzu ko shi ya kawo mana wayewa a ranar na uku da islamiyoyi har ma lokacin suna tare da su da zama har su zama su kuma fara ko irin wannan makarantu ko wani gari a maka makarantar filani duk da lokacin ana haɗe kai a haɗe da shi da sarkin kano da mutu da sauransu da su ribako lokacin a kai wannan kokarin suka karamu wannan ruwan shekani da yau shiga da tsarin ke ba da tsarin aka yi wannan jihadi duk aka wayar da kan mutane aka samu ilmomi ya ce malamin kuma kama sana'o'i yahudiyyar da ta kai karko inda ta kai tsara-tsara duk da nan ne daga daga tarbiyyar nan wa ikon halilu tsari wa muhtajin ga rauni ga jeru ga kuma ga ama yana son kowa ma ya zama kuma da matashi ya tashi zama to kuma wannan shi ne duka suna ana samun a wani duniya su tana ta farkawa jami'a al-Malikiyya al-Nazir da su abin nan kana nuna duka wani wani cikin daji ne da bilalin al'ara almajiran da aka yaya bilalin al'ara su ne aka ibi aka yi aka kafa jami'an Madina da su ne almajiran ɗin jami'an al'ara kuma kowa ya fi jami'an al'ara da su baya su da suka ko ɗaya ne suka tura musu lokacin kuma su ne kome a lokacin هو الكبير الأكبر شوف عندما نقول حسنتنا ولا أثر في أمر العزيز وأثر كذلك الإسلامية أثر من فكرة فكرة بروجكت من graduate من الجامعة الإسلامية University of Cairo University of جامعة Tunis wannan shi ne irin aikin da ƙarshen yanzu har kuma ga yanzu ka duba yadda duniya ta waye ko ina ana ta ilimi ana ta karanta karanta ana ta bincike ana ta bincike da su kaga an sake kama wannan kiran baya da an samu matsala to lokacin kadar turawa sun zo sun lalata faransa da su ingila duk sun zo sun karya kasashen musulmi sun mai da su bayi kuma yanzu wata kila ila zuwa mahaifi insha Allah Allah kuma zai san abin da zai faru wannan shine ma'anan da aka fitar daga wannan aya wa akari da minhum lamma yaqulun huwa al-alif al-akhir ba aka fi umina rasulan minhum yatlu alayhi ayati sahabbai kenan wa idza qila annahum al-kitaba wa yukima wa kanu min qabl alladhi dalalun mubin wa akari da minhum da kuma da go baya aka ce tabi'ai kenan lamma yaqulun huwa al-alif al-akhir to aka ce wa'annan su ne khairul qurun wa'annan ne da mun kana su ne khairul qurun to hadisi kuma ya nuna cewa a wanda za su zo daga baya ga irin martabar da Allah subhanahu wataala ya ba su wannan hadisi da muka karanta wa'annan hadisai guda kusan guda uku da muka fitar akwai riwaya Abi Huraira akwai riwaya Bukhari da Muslim akwai riwaya har yanzu Abu Darda wanda Imam Bukhari ya fitar a jami'ar Kabir da sauran na zalika fadlun zalika wannan fadlun lahi falalan Allah ka zama sahabi Allah ya ɗaukaka ka ka zama sahabi ka zama ka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi kanka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da kuma ka samu kanka cikin umminan farko wanda Allah ya aiko manzon Allah a cikin su ko kuma ka zo ka zama tarihi ko ka zo ka zama malami mai ilimi mujaddadi da yada addini fadlullahi falala ne daga Allah ba gado bane ba tara ake yi da gatari ba don Allah subhanahu wata'ala ya sa ka cikin inayarsa a cikin ismatullahi azaliya an rubuta ka cikin waɗanda za su samu wannan rabo sai ka samu kanka yuji shi kuma Allah yana ba da fadalarsa ga man yasha'u wanda ya ga dama ne ba ku za ku zaɓa masa ba cewa dan me yasa za a aiko annabi ya zama a dan gidan marayi na gidan dan gidan talakawa ne maraya ne to fadlullahi ne laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sai Allah ya ce a ahum yaqsimuna rahmat rabbik wato har ramar Allah ma guda su raba Allah bai zai raba yadda ya ga dama ba zai guda su raba to haka ne fadlullahi ne haka ya ga dama ya ba su gidan ai shi ba ta gidan talakawa ba ne amma dai lokacin abin ya duriyar ta yi sanyi amma ta gidan manyan mutane ne kowa ya san yawwa su din ma daga baya da suka yi kama da su suka yi daniyar su suka yi suka yi ba ba keran su har suka bai da gani hakan sai kamar a wurin su ba ba komai ba yuki Allah yana ba da shi ga manyan shawo wanda ya ce shine sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dai malamai sun fassara shi irin wannan komai ma kuma haka ne har ilmomi har menene har ma dukiya har ma menene kwallon Allah ne to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kar ku yi kalendin din Allah akan abun da wallahu Allah kuma bi fadlil azim ma abokin farala ne mai girma idan ya yi mutum farala ne ka rasa sai ina ya samu shi ya gada na ya samu ba wanda ya san za a yi wani doki dan gwafira sannan ko ba haka ba to haka kuma ya ga dama ya manya manyan masu ilimi ya yi wajen Allah da ɗauko ya san zuciyar zuciyar zuciyar Ibrahim ya yi zuciyar Usman Sankoci ya yi zuciyar Abdullahi shi ya ga dama ya yi falalan Allah kuma mafi yawanci wasu ma sai ka samu inda Allah haka kuma Allah ne ke in ka bi ka bi ka bi mafi yawancin zaɓaɓɓun malamai da ake ce musu malamai manya manya kowane yan Allah sai ka samu an yi manya-manyan amma daga baya da aka cire shi ƴaƴan wanda ba wasu manya ba ba wanda ma ya san iyayen su ba sai kuma su sai aka yi dole yanda ya ga dama ke nan yawwa haka Allah subhanahu wata'ala yake ya abunsa wallahu Allah bin fadl aziz ma bin fadala ne wanda yake da yona na'am مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الجبال يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
matsalin da zai nan ne taurata misalin wanda aka dora masa a taura da suke neman cewa sai annabta ta dawo kan ai da an ba su aiki an ba su wannan abun su yanzu sun malam ya hana ruwa sannan kuma ba su yi aiki da ita ba ba su ɗauke ta yadda ya kamata ba suka yi wasa da abun su ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su to misalin su yanzu da suke rike da asaura suna da su ne masu asaura bayan kuma sun riga sun mai da ita banko sun fitira wasu abubuwa sun da wasu abubuwa sun amma har yanzu kuma suna ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai a yanzu ne mutanen annabi Musa su ne masu asaura bayan kuma da sun aiki da ita sun watsar da ita sun kirkiri kare da yi sun shigar a ciki Allah ya ce misalin su kama sanin himari yanzu dan mutum ya dauko a saura yana maka alfahari kamar jaki ne ya halilu asfara wanda aka ba shi dakon littattafai me ya alaka tsakanin jaki da littattafan da ya dauko dako to haka ne waɗanda aka ba su a saura suka ki aiki da ita suka yi wace da ita yanzu kuma zo suna yawo da a sauran ba sa aiki da ita dama cewa aka ya ɗauka kawai ana yawo da su ai ai aiki da abin da yake cikin ta ne ba wai kawai ɗauka kawai ko kuma ka ce a ayoyin a saura suna kanka ba kamar mutum ne ya zama ya haɗa da ƙur'ani amma ya saba jirki da ba su ɗan duk kusan jirgin su ɗaya ai ba cewa aka kawai da yake ƙur'ani a ka kawai ba a'a yana da albarka ka rike a ka amma asalin muradin ƙur'ani ka san shi da aiki ne da abin da yake kusansa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tumma lam yahdiru sannan ba su ɗauke ta sun yi aiki da ita ba ai lam yu'minu bi sallallahu alaihi wasallam musamman ma da suka ga ga ko ga ayo ga ga ayoyin da suke nuna sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara a jiki amma suka ki nunawa suka ki amfani da su suka kuma koye wa mutanen kuma har yanzu suna cewa mu ne masu asa to a sauran kuma yadda ta banko ai tun da ga ga sifan manzon Allah ga bayanan manzon Allah ga abin ya zo a jiki a yi aiki da abin da ya zo da hukunci domin amfani da a sauran kuma yanzu ai kuna da ta da banko ke to kamar kamar jaje ne ya dauko da fannin da ta zai bi na matsalar tsaunin lalzina kazzabu bi ayatin ba lallai misalin mutanen da suka karyata ayoyin Allah ya zama misalin jakin da yake dauke da dakon littattafai da bai san me yake cikinsa ba wannan misali ya yi nuni kuma haka misalin ce wallahu Allah la yahdi al-qawmal zalimin Allah baya kiyaye mutanen da suka zalunci kansu da hassada domin ba wani abu ya hana su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dan hasada sun gani sun san ya arjunahu kama ya arjuna abna'ahu yadda suka san ƴaƴan su haka suka san manzon Allah amma wai ya za a yi rubu su dawo suna jin larabawa ya za a yi su dawo suna jin ajamawa bayan su ne sha'abullahi mutaka haka suka ɗauka wa kansu su ne ke masu halitta sauran mutane suka ba mutane ba ne laisa da yana fi kumin yin sabi sai duk abin da suke sai san suke cikin mutane ba ne da da al'adar malumiyya yahudawa shine mu ba mutane ba ne ina da ya ba abin da wannan ya faɗa ko wannan firayim da sun yace yace mu sai da a a abin da wai wai wai afirka wai mu sai da a liman bin وتعاملت منزل زوج ولادة الجنون صرف ذلك الملة فالملة الجنون الخشكة حتى يقرأ والمطلع إذا كان هو مسلم ويجب المسلم فحتى القوة أو المشكلة أو يقول يقول يقول وهي مكافأة يقول الكمالين يا ذا المطلع وانا الذي يحكي هو عندما جنس السبع ya yarda cewa wai wannan mutumin ya kamata a jiki dole wanda ya zama a akaba nuna imani ya riga ya daina kowa sauran ba mutane ba sai ka karanta da protocol wani littafi da suka rubuta da protocol na yahudawa wanda suka cilla kawai cewa zama kowa ya zama bawa komai su ne su ne su fiye a kan komai in ba haka ba kai ba mutum ba ne ba ka da daraja na'am
أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن
sadiqin to ga magana ta Allah ya samu kuran cewa su ne sun ce masu nama abu na Allah ba su ya'yan Allah ne kuma ba ya'yan mu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuha alladhina hadu ya ku yahudawa wanda suka ce sun yahudanci in za a san in kore annakum awliya ulillahi ku kowa a cikin wali Allah ne duk bai wuce wa wali Allah ne zababben bawan Allah shine dole ki abullahi ne da yake dole zababbin bayan Allah min dunin nan banda sauran duniya kaji asalin Allah subhanahu wataala yana gaya mana yadda suka dauke mu ko su ne awliya billahi min dunin nas su ne za kun bayan Allah banda sauran mutane gaba daya na su ne duk mutanen duniya to in haka ne da gaske fata mallan mota ku yi burin mutuwa mana in kun san salihina in kun kasance ku masu gaskiya ne dai ka musu ku ba wanda ya kai bai wuri in da kuke dan nahu a harasan na da Allah ya wani su da kuma ajira ku su kan kowa ba ɗin rayuwa bai wuri baya da kullum tare da kiwon lafiya kai kullum saboda kare samu matsala a rayuwarsa kuma sun ce kowa ne kuɗi tare kuɗi kuma sun suka fi kowa bayata sun suka fi kowa rowa sun suka fi kowa kuma zalunci don da haƙƙi da ƙin biyan bayan in ta mun hunke tsayar akwai wanda ya wata ne ga amma kaɗan ne domin man in ta mun hunke dinar la yi wata ne ile ne illa ma sun sa alaihi qa'ima to waɗannan sun fi son kowa son rayuwa sun fi kowa son jin daɗi sun fi kowa kuma son tara a wani to ai wane yan Allah su su su su bayan da ne su su fara ne masu gudun duniya ne in dai kowane yan Allah ne gudun ma ku da kuɗi ba gudun ta kuke ba son tara kuɗi kuke ba ba son mulki ba ba komai ba su wani haka a cikin wani yan Allah kuma su ba su damu da su mutu me yasa ku ba ba ku ganin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana cin dabino ma akai magana da yaji sai da mata dabino da ya fice in gaskiya da kuma to da mata mata mata umma in gure mutu me yasa ba ku san mutu in kuntum sadiqina in dai abin da kuka faɗa gaskiya ne nan ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه ولا تقبل المتوى أبدا حر أبدا جميل بما قدمت أيديهم saboda abin da rawukan suka gabatar sun tabbatar suna mutuwa ba su da makoma sai wuta da gangan suka halaka da su karfi ma yin gyara duk abin da zai faru ya faru to shine tabbata son su mutu kuma a yau shi yasa za su kashe mafalasi ne ɗari amma ana kai da ya bude ɗaya sun rika kururuwa kenan a duniya hankalin su ya tashi balle a ce an kashe bai bude ɗaya shi yasa suke ta katanga suna ta katanga saboda mentality wannan da ta suke mentality ne rashin rashin basira da rashin wayewa ne suna kurjinin sai kansu suna kurjinin sai kansu suna suna sa kansu a kurkuku kawai an zaka kawai su da kuma Allah ya kawo karshen su ba sai sun gudu ba ita za su suna cikin damuwa da kuma wato mutum ya ya ya wuce da zai koma bayan wayar da koya wayar su suna ta zalunci suna ta zalunci amma suna yake ta zalunci ke wayar su sai a wurin da za su zauna ke nan yanzu da Isra'ila da Allah ko kana ga Amerika ma ita ma ta fara dauko kallo ita ma za ta yi ta kalla ta kalla ta kalla ta kalla to haka kuma kuma akwai ƙararren profesa na ga wata lantar da ke yi yadda su wallahi muna fuskantar haɗari a alayyar da ya yi a wajen da ya yi lantar suna da biyu ta su ya tara wanda manyan tsirrai da su ya ce mu ne masu tunikin jini ya ce tana ta zo ta yi mana zargin sau ta ta ta zama abin ƙaunar duniya saboda suna ba wa duniya abinci tana ba wa duniya magunguna tana ba wa duniya kayayyakin masarufi na rayuwa tana ba wa duniya kayayyakin jin daɗi na mulkin lantarki da ilimi mu ba abin da muke sayarwa sai kayan kika sai kayan kika muna cikin jini kuna tsammanin ƴaƴan wanda muke sayar da makaman nan ana kashe su za su zo su mu wai ba a ne suka nan gaba abin da ya faɗa ba muke ɗaukuwar ɗaukuwar su ko kai sa ba da shi da jirgin jirgin ko sai musu to ku canza dabara lallai ta da za ta zo ta yi mana jiya kuma duniya za ta bamu baya saboda mutu ne jin jini duk ta zai wani ya ce abu ne duk ba abu da wani ake jira sai dai mu kawo nukiliya mu kawo gurne mu kawo suka mu kawo abin da ake jira sai nan da gudu yadda kuma ko duk duniya su kuna ganin ta mana sai da da da wannan kan da da da Asia da Afirka da sauran kasashe duk da latin america duka suna zuwa mana idanun kwakwatar da ɗauka mutane mahaukata ne duka suna zuwa mana idanun suna gani da ya gaya musu gaskiya kuma za su gani sun suka ci da gaba da zalunci da suke yi ba su gyara ba ba su canza hali Allah ya ce ba za su yadda su mutu ba saboda abin da hannun ta aikata na ta'addanci da kafirci da zalunci suna tsoron da je lahira samu sakamakon wannan aikin da suke wallahu ai Allah alimu masani ne kana son ka samu labarin azzalimi da halinsa da muguntansa da mugun nufinsa ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke kowa sanin yadda azzalimi yake na
قل إن الموت الذي تجرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون domin ma da tafiya ta yi tafiya zuwa zamanin daular abbasiyawa ko ma farko farko ko ma ƙarshen ƙarshen daular umayyawa sai mu ma muka fara juyawa har Suleiman dan Abdul Malik ya tambayi wani babban malami a Bahadu ya ce masa lima na karabul mauta a Bahadu mu ya mu masu mulkin nan da muke mulki daular umayyawa me yasa ne yake ganin mu muna yin mutuwa ba ba san mu قال سيتي لأنكم أمرتم الدنيا وحرمتم الآخرة saboda kun raya duniya kun kawata duniya kuna cikin kirisai kuna cikin kirkani kuna cikin kadari lahira ko ka aika da komai ba yace yace wa wala tuhibuna an taqulu min al-imara ila al-qara dan haka ba za ku taɓa son ku fitar da firmi ku je ku fita cikin hazajin ƙauye ba don lafiya ya zama muku ƙauye saboda birnin da kuka raya yanzu ba ku son ku fita da ciki ya ce ahalun lahi mutanen Allah waliyan Allah salihai kuma lalzina ammarun akira sunan da su suka raya lahira fa aha ko an yakalu min al-haram dan haka suke son su fita daga wannan tsawo rutacce na duniya ila imara zuwa birni na lahira dan haka shi yasa ba za ka taɓa son su mutu kun ka gaya muku inna al-mawtan ladhi tamuruna min ita mutuwan da kuke gudu ko kuna gudu mutuwa mutuwa tana jin ku to mutuwan da kuke gudu fa inna hu mulaki zai zo ya same ku kan ba za ku dawoma a duniya ba zai mutuwa za ta zo ta same ku ku mutu a jinne ku a ƙasa a yi a yi tashin kiyama a tashe ku a tattara ku a filin misali ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan a maishe ku zuwa alimul gaibi wa shahadati me yasa aka ce sun mutura dona ila Allah ba a ce sun mutura dona ila Allah ba a mu ne ake ce mana tura dona ila Allah saboda mun san Allah amma wayannan sai aka musu kina sai aka musu wato magana ta basira cewa alimul gaibi wa shahadati razana su saboda abin da suka koye duka Allah ya sani abin da suka bayyana duka Allah ya sani ma'ana da za ku koma wurin wanda ba za ku koye ba ko komai ba dan ya san da abin shi ne turan duna ila ayin gaibi wa shahada masanin fake da masanin tsarai fayunabbi'ukum ya muku sakayya bima kuntum ta'amaluna da abin da kuke aikatawa صدق الله العظيم هو بلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين لا يفرق ولو لا يفرق لا شيء لمن لا يفرق في أولى اتفاق ما دخل الله يتوكي منا ما فهد سر الله أن يكر الصلاة برد الله على المرض من الله هو الذي مقاوله بفتح العقول بمناسبته في تعالى بالله لا يقال لا لنا محمد الباب لا يتمد بالكلمة الجدية يمه يتدخل كلمة لا كلمة تكلمه كاتب الأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتح مخلص الناس Thank you. ولكن نجينا بأمر الله وبالآخرة وتقبلنا بهذا من الحاجة تكون على وجه السيئات تكون العزة على الدرجة تكون الغايات من جميع الكلام في الحياة وبعد ما نقول من هذه البلاد ولا الكتاب وكل الخطاب من الآداب وكل بعض الأعراض من الأنباء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم